bakwai ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine ya dace da biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da tara a lissafin turawa wanda wannan kuma shine darasinmu na goma sha biyu a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara idan ba ku manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta tamanin da ɗaya faɗin sabala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun anan muka tsaya ko wanda yau da taimakon Allah za mu tashi wallazina amanu wa amilu salihati ulaika ashabul janna hum fiha khalidun na'am malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون
yahudawa ne suka ce lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda suka ce har abada wuta ba za ta shafe mu ba sai wasu idaddagun kwanaki suka ce kwana arba'in iya gwargwadon kwanakin da suka yi na bautan dan mara'i wasu suka ce a duniya ma gabaki daya a shekarun da za ta yi a wasu adadi ne na shekaru wanda a cikin kowace shekara gaba daya Allah zai mana azaba in je su da faɗa a kwana daya ta ku wuta ba ta shafe mu ba kwata-kwata in ka ga wuta ta shafe wanda da wuta za ta shafa su ne mutanen muhammadu haka suka faɗa to shine Allah madaukin sarki yake cewa wai shi wani alkawari ne kuka yi da ubangiji da yake da zai kona ku ba sai adadin wannan kwanaki da kuka faɗa sai Allah ce to bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu duk wanda ya aikata mummunan aiki kuma ya ya mutu yana aikata wannan mummunan aiki shine wa ahatat bihi khati'atu akan ce ahata bihi abu ya kewaye shi farkon shi da karsan sa ma'ana ya mutu bai tuba ba wa ula'ika ashabun nar to tabbas wannan dan wuta ne hum fiha khaliduna kuma yana mai kaddara mu dawama a ciki amma waɗanda kuke cewa su ne wuta za ta so za ta shafe su sai Allah ce walladina amanu wa amilus salihat lalle waɗanda suka yi imani da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma suka yi aiki mai kyau ula'ika ashabul janna wannan gidansu shine gidan aljanna hum fiha khalidun kuma suna masu kaddara madawama a cikin gidan aljanna din kaga wadancan yan wuta ne su ma aka ce da su kun fiha khalidun su kuma da yan aljanna ne aka ce da su su ma kun fiha khalidun to Allah samu a cikin nabiyin ba na daya ba wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah ka tuna ya manzon Allah yayin da muka riƙe alkawalin bani isra'ila a cikin at-taura abin da ake nufi da almisaqo a larabci shine al'ahdu shadid alkawari mai tsanani ka tuna yadda muka riƙe alkawari mai tsanani na banu isra'ila a cikin attaura alkawarin shine la ta'buduna illa Allah kada ku bauta wa kowa sai Allah a kira'ar ibnu kasir da imam al-hamza wal kisa'i la ya'buduna illa Allah maimakon la ta'buduna illa Allah kaga anan yace wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna ko la ta'bita la ta'buduna illa Allah amma kiran ibn kathir da al-hamza wal kisa'i la ya'buduna illa Allah wal ma'na wahid duk ma'ana guda ɗaya ne kada ku bautawa kowa sai Allah kada su bautawa kowa sai Allah wa qulu lin nasi yake ce wa bil walidaini ihsanan sannan kuma ku kyautata wa iyaye wannan shine alƙawarin da Allah ya yi wa bani Isra'ila kar ku bautawa kowa sai Allah sannan abu na biyu wa bil walidaini ihsana iyaye kuma a kyautata musu kaji ake tun dama can an ce a kyautata wa iyaye ba wai sai a shari'ar Muhammadu bane ba wa bil qurba na kusa da ku dangin yan uwa ai bil qaraba kenan wal yatama da kuma maraya ko marayu yatama jam'i ne na yatim wa huwa at-tifl alladhi mata abuhu shine yaron da babansa ya mutu qabla al-bulug kafin ya balaga amma duk wanda ya balaga ba a ce da shi maraya kada a samu mutum kato da shi kaya a ce maraya ne a'a duk wanda ya balaga ba maraya bane a yaren shari'a sai dai a yaren al'ada a taimakawa marayu hadisi ya tabbata kamar da Imam Qurtubi ya kawo cikin tafsirin sa daga Imam Bukhari manzo Allah na cewa duk wanda ya ya zauna cin abinci da kwano ɗaya da maraya ya ɗauko abinci ya kirawo maraya ya ajiye shi suna cin wannan abincin to Allah zai kori shaidan daga wannan kwanan cin abincin saboda albarkacin maraya da ya dauko yake ciyarwa Allah ba mu ikon yi wal masakin jam'i ne na miskin alfuqara ake nufi miskinai ku taimakawa miskinai ku agaza musu wannan shari'a ta banu Isra'ila ne amma kuma ta dace da mu mu ma wa qulu lin nasi husnan ku ga mutane kyakkyawan zance ay haqqan wa sidqa ku ga mutane gaskiya fi sha'ani Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da sha'anin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man sa'alakum anhu fasduqu duk wanda ya tambaye ku akan manzon Allah ku gaskata ku gaskata masa ku ga mai magana ta gaskiya wa bayyinu sifatahu wa la taktumu amrahu ku bayyana sifar annabi Muhammadu kada ku koye al'amarin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka Abdullahi dan Abbas ya fassara ayar ma'ana wa qulu lil nasi sunna ku ga mutane magana ta gaskiya akan al'amarin annabi Muhammad duk wanda ya tambaye ku akan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ku ga masa gaskiya ta ku koye masa yawa wasu kuma suka ce wa qulu lil nasi sunna ana nufin ku ga mutane la ilaha illallah dan ita ce kalfa mai kyau ku ga mutane su rinka cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah wasu suka ce wa qulu lin nasi husna ana nufin ku yi al'amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa'azi kenan da'wa fadakarwa yada manufa kyakkyawa ku kira mutane zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah sannan ku hana mutane bin shaytan da kuma rundunonin shaytan shine wa qulu lin nasi husna ay muruhum bil ma'ruf wan nuhum 'anil munkar ku umarce su da kyakkyawa kuma ku hana su mummuna wasu suka ce wa qulu lin nasi husna ana nufin ku tunsa sa wa mutane zance in kun zo magana kada ka rinka kausasa zance ka zamanto mutum wato mai kanshin harshe kai ba a samun magana ta jin kai da tausayi da rama a bakin ka wannan kuskure ne wa aqimu salah ku tsayar da sallah ku yi ta kamar yadda Allah ya ce ku yi ku yi sallah kamar yadda manzo Allah ya ce ku yi wa atu zakka masu kuɗi a cikin ku su bayar da zakka wannan shine abin da Allah ya umarce su ga suna abubuwa kamar haka na farko dai la ta'buduna illa Allah dai ko wa bil walidayni ihsana biyu ko wa bil qurba uku wal yatama hudu wal masakin biyar wa qulu lin nasi husnan shida wa aqimus salata bakwai wa atu zakata takwas wannan abubuwa guda takwas Allah ya umarce su idan kaga dama kuma sai ka ce la ta'buduna illa Allah Allah ya hana su kada su bautawa Allah sai shi shi kadai akwai hani guda ɗaya a cikin aya amma sauran duk umarni ne wa bil walidaini ihsanan ana so ku kyautata waɗannan gabaki ɗaya wasu malamai suka ce ma'ana abu biyu ne kawai akai umarni a cikin ayar hani da umarni kun gani hani kada a bauta wani in ba Allah ba umarnin kuma wa bil walidaini ihsanan da yake nan وذي القربى شيما إحسانا واليتامى شيما إحسانا والمساكين إحسانا وقولوا للناس حسنا شيما دي أمرنيني وأقيموا الصلاة شيما أمرنيني وآتوا الزكاة شيما أمرنيني معنى حني بدا ديا أمرنيكم بدا a cikin aya din duka to amma me ya faru sun mace wallaitum illa kalilan minkum sai kuka juya baya akan wannan umarni da hani da Allah madaukin sarki ya muku illa kalilan minkum banda kaɗan daga cikin ku وذلك أن قوما منهم آمنوا saboda daga cikin su akwai wanda suka yi imani shi sa Allah ce sai dai kaɗan a cikin ku ma'ana magana ba ta shafi wanda suka yi imani ba illa qalilan minkum banda kaɗan daga cikin ku wa antum muridun kuna masu kai da kai wato ba ku bin umarnin Allah ba ku bin saban wato ba ku- ba ku bin sakon da Allah madaukin sarki ya saukar gare ku to a nan gurin idan mun lura da wannan aya din tana karantar da mu abubuwa kamar haka na farko dai alkawalin da Allah ya dauka ga banu Isra'ila a a shine cewa kada su bauta wa kowa sai Allah kuma haka sha'anin ubangiji yake akan dukkan annabawa gaba ki daya duk wani annabi da Allah ke musu yana umartansa da ya ce wa mutane su yi wa Allah bauta tauhidi kenan wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu taghut a cikin nahl sannan wa ma arsalna qablaka min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ku bauta mun ni kadai wannan shine umarnin Allah a cikin alkurani duk sakon da yake gaya wa annabawa shine a gaya wa mutane su bauta wa Allah shi shi kadai bautar Allah din nan shi shi kadai shine ka yadda ba mahalicci sai Allah ba mai azurtawa sai Allah ba mai talautawa sai Allah ba mai bada lafiya sai Allah ba mai ciyarwa sai Allah ba mai rasarwa sai Allah ba mai daukakawa sai Allah ba mai saukewa sai Allah babu wanda yake rayawa sai Allah babu mai kashewa sai Allah kaga wannan shine kyakkyawan tauhidi bayan wannan kuma kaga ka samu rububiyya kenan sai uluhiyya wanda ita ce take da hadari wato samuwarta a zuciyar dan adam tana da wahala amma wannan rububiyya kafirai na duniya ma sun yarda da wannan uluhiyya ita ce bayan ka tabbatar da wadannan abubuwa to kada ka bauta wa kowa kuma sai Allah tunda dai ba ne azurtawa sai Allah to ya kamata ka je kana bauta Allah kana bautan shehu tunda dai ba mai azurtawa sai Allah ya kamata ka roki Allah baka arziki kuma ka je kabarin shehu ka ce shi ma ya ma arziki tunda dai ba mai tsarewa sai Allah ya kamata idan ka zo faduwa ka kira sunan shehu Tijjani ko Abdulkadi ko Jilani ko Kailani ko Usman dan Fodo in dai ka yarda da wannan ka yarda shi shi kada yake wannan to ya kamata ka bawa wani wata dama da zaka iya neman taimako a gurin sa in ba Allah ba to wannan shine uluhiyya kenan kenan zai iya yi wa mutum ya samu rububiya amma bai samu uluhiya ba malamai kuma suka ce wanda ya samu rububiya bai samu uluhiya ba bai samu tauhidi ba dan su ma kafiran da qurayshawa idan an tambaye su waye halitta waye ciyar waye bayar waye saukar da ruwan sama ce an ce Allah ne ko ba ka bane wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah da za ka tambaye su waye halicci sammai waye halicci kasai za su ce wallahi Allah ne الذين ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين اما فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون yayin da suka hau kwale-kwale jirgin ruwa suka tabbatar sun shiga cikin ruwa igiyar ruwa za ta iya nutsar da su za ta iya kafar da su da Allah sai su rika kiran Allah saboda sun san ba mai kubutarwa sai Allah sun san shehu baya kubutarwa kaga shi yasa Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya masa rahama hamil ghayatu tauhid kenan wanda ya dauki tutar tauhidi a wannan zamani yake cewa abun mamaki shirkar mutanen da da sauki sauki akan shirkan mutane yanzu yace mushrikan da in sun shiga hali na kakanika na inna lillahi wa inna ilaihi raji'una in wahala ta yi wahala Allah sai kira amma mu ko yanzu suna cin wahala da wahala ma shehu suke kira ko wani suke kira kaga idan sun shiga cikin jirgin ruwa ko sun shiga wani hali na kakanika sun dinga cewa Allah Allah Allah Allah ka tsare mu amma sai in sun samu kwanciyar hankali da nutsuwa sai suke yin shirka mu ko yanzu mutum ana cikin mota tana kwamtsawa tana juyawa tana hadari zaka daina shehu shehu shehu shehu shehu kaga a nan gurin subhanallah wannan son sun fi dama dama a kansa ko ba ka bane shi ne wani lokacin da motar ta zo tana dungurawa tana dungurawa sai yake tambayar dan wasu yace to kai yanzu dan Allah shehu daga Sokoto zai zo rike mana wannan motar magana gaskiya ba kuma shi shehu idan yana bawa in yana ba da tsaro yaya aka yi ya bari ya mutu ko ba ka bane yaya aka yi ya bari ya ciwon kai yaya aka yi shehu ya bari ya zazzabi yaya aka yi shehu ya bari ya gudawa yaya aka yi shehu ya bari ya zunuwa yaya aka yi shehu ya bari sha'awa ta kama shi saboda Allah fa shi sa wallahi malam mutane ya kamata su fahimci tauhidi wajibi ne wannan irin waɗannan maganganu shine ake faɗa sai wani yi zafi a ransa ah to an gina mutane shekaru aru aru an allaka rayuwarsu akan wasu mutane alhali waɗanda su kansu su ma mukata ne to yanzu yayin da zaka faɗi ka kira sunan wani ko aka ce idan a yatkum al-umur fa alaikum bi ashabil qubur idan al'amara suka muku kunci ku je ku samu ma'abuta kaburuka ku je ku roƙe su ko to shi wanda ake roƙon in ya shiga cikin kunci ina za ki ko ba ya shiga cikin kunci mai duka dai karewa kakakkat shine manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam amma yana yana rashin lafiya Abdullahi dan Mas'ud ce annabi yana yin zabi irin na mutum biyu karewa dai ina jin babu wani shehu da yake annabi ko to annabi yana zazzabi yana rashin lafiya yana cuta yana ciwo shi ma zuwa yake kira Allah ai in ka kuskure aka rataya ka da wani Allah to an kai ka an baro wallahi ka kama kafar wala wa bil walidaini ihsana kuma a kyautata wa iyaye a agaza wa iyaye a faranta wa iyaye bayan Allah iyaye abun bukatu an suna da bukata a taimaka musu idan aka ce iyaye ana magana iyaye to duba kai a matsayinka na baban ƴaƴanka yau ana cewa ƴaƴanka su agaza maka wallahi dan adam da Allah ya shi dirinsa tsarin halittarsa mabukacin taimako ne haka mutum yake kowa ya shi kuma kaga mai mulki yana bukatar taimako ba yanda za a yi maka mulki ba a taimaka ma ba dole sai an maka jijiya don wasu ne za su ma jijiyar ba kai za ka binna ta ba dole a baka escort don wasu ne za su baka escort dole a je gidanka a tsaya da bindiga kada wasu su kashe ka shi kai da'if ne ko ba ka bane ba yayin da ka zo kana cikin ganiyar kana ganiyar kana ganiyar sai aka ce kai aure auren nan fa taimako ne za a yi maka saboda ba za ka iya shiga cikin da safe ba ka shiga da rana ka shiga da dare ba za ka iya abu wallahi ba za ka iya wanke kashin yara ba ba za ka iya zuwa kana tarbiyantar yaro yana mai kukan dare ba ba za ka iya ba sai aka hada ka da mai taimaka ma kai waye ne ba da bukatar taimako to ku duba wahalhalun da iyayen mu suke akan mu ku taimaka wa iyaye ku azaba musu ku faranta musu ya yi hasara wannan mutumin da ya rayu da iyayensa da ya musu da'a da biyayyan da zai samu shiga gidan aljanna ta dalilin da iyayen shi ba Abdullahi dan Umar wata rana a masallacin harami na Makka ya tarar da wani mutum yana zagayawa yana dawafi da mahaifiyarsa ya goya ta kamar yadda ake goya jariri a baya tsohuwa tukub ya goye ta yana zagayawa yana mata dawafi saboda ba za ta iya dawafi ba yana tafiya yana cewa inni laha ba'iru hal muzallalu in uz'irat rikabuha lam uz'aru ni ne raƙwaminta da Allah ya hore mata ko da an girgije wallahi ba zan girgiza ba za ta faɗi ba ya gama kewaye ya yi dawafi ya yi safa ya marwa da ita ya zo cewa Abdullahi dan Umar kana ganin na biya ta hakkinta na taimaki mahaifiyata kana ga wahalar da ta min na biya ta na dan biya ta wani abu Abdullahi dan Umar yake cewa wallahi wallahi bi zafaratin wallahi ko da da farce yankan farce dai wallahi baka biya ta ba je ka yi hidima yawan Allah je ka yi hidima wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا Allah ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ubangijinka tuntunin ya hukunta kuma ya wajabta kada a bauta wa kowa sai Allah idan kun lura a cikin alkur'ani Allah yana magana akan yi wa iyaye biyayya bayan ya kawo magana akan tauhidi haka ibnu kafir Allah masa rahama ya faɗa sai bayan yayi magana akan tauhidi sai ta Allah tabaraka wa ta'ala shi shi kadai sannan kuma sai ya zo yi magana akan bin iyaye kama ana so a nuna ma bayan ka yi wa Allah bauta shi shi kadai to kuma sai kuma ka zo ka bi iyaye su ma kai musu da'a kada ka bakanta musu ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma da a ce girma zai hada ka tare da ɗaya daga cikin su ko duka gaba ɗaya ko ɗaya a cikin su ko dukan su ahaduhuma aw kilahuma ko duka ko ɗaya a cikin su fala taqul lahumu uffin kada ka yadda ka gaya wa babanka uff kada ka yadda ka gaya wa mahaifiyarka uff kamar ka ce kash ka ce me yasa aka yi kaza ba na ce a daina kaza ba ba zan yadda da kaza a gidan nan ba wala tanharhuma ba a daka musawa kawo mu ce zai ce kai baba ka daina wannan ke mama ki daina wannan ko kuma bai yi amfani da wannan uslubin ba ya yi amfani da wani uslubi na daka wa iyaye tsawa me yi wannan babu albarka a rayuwarsa wala tanharhuma an ce kada ka ce da su kash kada ka daka musu tsawa to sai me zaka ce musu wa qul lahum qawlan karima ka gaya musu magana mai taushi ai qawlan layyinan magana mai taushi an hana ka wannan to sai aka halaka maka da ke su da tarin muka je kurkuku kiran zuwa da ake na da'awa muka tarar da wani shi kuma abinda aka kawo shi kurkuku uwar sai da ka yazo yana faɗa da ɗan uwansa da ƙaninsa kaya da shi ƙato guda ba yana faɗa da ɗan uwansa mahaifiyar ta zo tana a daina ba kyau ba kyau da ya haka ɗin nan malamin gabje ta sai kanar da ita malam sai tsofar nan ta take ko a ƙasa Allah ya sa tana da nisan kwana ta tashi shi ne aka kawo shi kurkuma aka daure shi kuma laifin da dukan iyayensa da wanda ya zo kuma ya sai da babansa a gidan sai da mutane shi kuma kudin uban sai ke so ya ci shi kuma Allah kiyaye duk wanda ya yi wa mahaifinsa wani abu na tsiya wallahi sai an masa ga kisan wani bawan Allah nan da wata rana yaje ya aka yi aka yi dauki mahaifinsa ya je yanka ba kawai ya dauki mahaifinsa ya je tafi da shi ya yanka kwantar da shi a daji suka tafi yau gare shi su tafi daji ne su tafi ziyara ne suka tafi sai zai samu gindin bishiya ya ce yau zan yanka ka uban ya ce wa ɗan subhanallah ibn yabbu aba subhanallah ɗa ya yanka ubansa sai ɗan ya ce wallahi sai na yanka kai ya ɗauki wuƙa ya yanke shi tilas yankan rago wani Allah ya azurta shi kuma da ɗa namiji lafiyayye tsattarfa ai girma ya zo masa ya manta shekaru sun tafi an yi rashin mutunci an manta shi ma wata ran dan ya dauke shi yace mu je bayan gari suka tafi Allah da hikima irin tasa sai da aka je daidai inda ya yanka uban ma'ana daidai inda aka yanka kakansa sai shi ma ya sauke shi yace yau yanka ka zanne yace yanka ni za ka yi mai lamar da ce kawai zan yanka ka sai ce gaskiya ne ni ma anan na yanka na uban ya ɗauki kayan ki shi kilas to ka ga wannan idan ba Allah ya tabariki da wani tuba mai ƙarfi ba haka abin ba zai ta tafiya sai kuma wanda Allah ya takaita wa abin a duniya ya je ya gamu da shi a lahira ta ganda ma a yanke ka a duniyan ka huta a kan ka je mala'iku su maka yankan su gaskiya da haka a kyautata wa iyaye إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة كشنفة آمد سفكا فكين الجن كأي توصيل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا kai kai wa iyayenka addu'a kana cewa ya Allah kai musu rahama kamar yadda suka rene ni ina yaro malaman tafsir suka ce wannan kama din ba kamar wanda kake tsammani kama ba mana ba iya gwargwadon taimakon da suka yi min kai ma Allah kai musu wannan ba a'a ya Allah sun taimaka min ina yaro to ina so ya Allah ka taimake su ka azaba musu wannan ba ta da adadi wannan kama din ba ta da iyaka rabbukum a'lamu bima fi nufusikum bayan Allah Allah fa ya san abin da ke cike cikin zukatanku in ta kunu salihina idan ku salihan bayi ne masu kyautata wa iyayenku fa inna kana lil awabin ghafura to lalle Allah ya kasance ga masu komawa gare shi ghafuran mai gafarta musu ne da haka mu bi iyaye mu yi wa iyayen mu da'a kamar yadda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya faɗakar da mu ya kuma zaburar da mu hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar da imam al-bukhari ya rawaito shi da imam muslim daga abdullahi dan mas'ud a yake cewa qultu ya rasulullah ayyul amali ahabbu ila allah wani aiki ne yafi so ya zuwa ga Allah menene aikin da Allah yafi so qala as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokaci ana yin azhar kai azhar la'asar tana yi kai magariba tana yi kai isha'i tana yi kai ba a san hada sallah da sallah ko jinkirta sallah a yi ta akan lokacinta sai Allah dan Mas'ud yake cewa to bayan wannan kuma sun ma'ayi sai mai kuma qala summa birrul walidayn sai kuma bin iyaye kaga a can yi magana akan tauhidi ko yace sai iyaye nan kuma yi magana akan sallah daga sallah sai bin iyaye ayi wa iyaye da'a summa ai yace kuma sai mai kuma bayan wannan yace al jihadu fi sabilillah yin jihadi saboda Allah ka duba malam bin iyaye ya fi jihadi dan da yawa mutum zai zo gurin manzo Allah ce za su jihadi manzo Allah ce a hayyun walidak babanka da mamanka raye suke sai ce eh sai ce fa fihi ma fa jahid je ka kai musu da'a da biyayya shine jihadin ka da haka bin iyaye yana sama da jihadi amma yau ka duba halin da mutane suke wa iyayensu a ga mutum musamman wallahi malam ya kamata mu ji tsoron Allah wallahi kaɗan ne za ga mutane da suke tsaya suke bauta ma iyayensu kaga mutum yana zaune a gida mahaifinsa zai tashi ya zai ɗauki kayan wanki yana wankewa ƙato da kai saurayi lafiyayye da kai bai ma damu ba yanzu da za ka ji daɗi ba idan ka girma ka haifi ‘ya'yanka su zo suna wanke ma kayanka wani wallahi a gaban shi mahaifinsa zai zo yana wanke mota ba zai taya shi ba ko kuma idan mahaifin ya yi mai tawadu ya ce amma kuma yi aikin kai cikin sai tafe shi idan mai zuwa gona ne mahaifin zai tashi ya tafi gona shi kuma yana kwance a gida akwai mutanen da za su zo ma gida su sa iyayensu aiki musamman in ya zama mala'u ya yi boko ya koshi da boko ya shiga aikin gwamnati ko ya zama babban mai hali ya kai wa iyayensa ziyara yana zuwa iyayen za su zo su mai hidima yana zuwa baban su zai dauki takalmin shi saboda alhaji ya zo daga birni ba da gaske ko ya ce wa mahaifiyarsa a kawo min kaza a kawo min ruwa a kawo min kaza ya ta ba ta umarni ba abin da ya dame shi ba ka ji kunya ka ce wa mahaifiyarka ta ma kaza kaje ka duba tarihin sabai in suna magana iyayensu wallahi mutum yana magana da mahaifin shi kansa sun koyi yana magana mahaifin baya ji sai ya ce daga muryarka da'a ake musu biyayya ake musu mutum kaga yana cikin ni'ima da wadata amma mahaifan suna cikin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko mahaifiya ko mahaifi wanda yanzu ya tabbata iya ƴaƴa mata su suka fice mukun iyayensu ƴaƴa mata sun fito saya wa iyayensu macen da take aure yanzu yar Kano ce ta aka kai ta Kaduna tana aure za ka ga duk shekara za ta hada abin arziki omo ne sabulu ne sutura ne da dan kararrauta cikin abin da take samu ta kawo iyayenta amma wallahi malam kana nan Kano kana da ɗanka yana Abuja ko yana Lagos sai shekara uku bai zo gaishe gaba wani in ya cika dan banza sosai sai ya shekara ma guda bai bugo ma waya ba Allah waya ma ya buga ce bari ya je da ba ce wallahi ba zai yi ba kin wannan an ci sa ba dace ba wallahi wannan ya kamata mu tsaya mu tsaya tsayin daga kuma tsayarwa to shi ne in kayi za a yi maka kayi mai kyau za a yi maka mai kyau in kayi mummuna za a yi maka mummuna Allah shi ya yi mu wal yatama wal masakin a taimakawa a wajen kurma na dangi na kusa ko makota makotan ka ka agada mu kar ka da mummunar dabi'a ka rinka yarwata musu in ka ci ka ba su ci in ka sha ka ba su sha in kana da babban inji da yake ba da wuta karka zo ka takure injin shi shi kadai a gidanka ka dan ba su koda kofar gidansu ne a rinka haska musu ko kan layin ne ko ka dan ba su wutar ka ce amma ban da kunna hita amma ka zo ka kunna musu babban inji kara ya dame su wuta kuma ta ma yawa ko ba za ka yi ba makocinka ba amma na ga wasu na da mutunci sosai mai hali ne yazo zai yi babban gida sai tarar da wani makocinsa talaka idan yazo zai renovating din gidansu zai fanti sai ya gyara har da gidan makocin abin sha'awa dan Allah ko zuwa aka aka ga wannan tsohon gidan aka ga wannan sabon gidan aka ga kawo musu fenti iri daya ya ka gani kaga akwai mutunci a ciki kuma wallahi za ka yi amfani da gidan wata ko ba ko ko ko ko ba ka sani ba za ka da wata ranka fashin din motar ka a kofar gidan makocinka za ka da wata ranka buƙaci taimako a gurin gidan makocinka haka yana da kyau a kyautata wa makusanta sannan da miskinai da marayu miskinai waɗanda suke mabukata ne wato a a a a a a wanda ke cikin talauci da bukatar rayuwa amma wanda Allah ya ce laysal miskinu allazi taruddu al aklatu wal aklatani ba miskini bane wanda loma ɗaya loma biyu in ka bashi zai tafi almajiri kenan mabaraci wannan ba shine miskini ba ba malbara ya zo allazi wadi wannan shine miskini ba walakin al miskinu allazi laysa lahu ghinan wa yasta'i miskini shine wanda bai da wadata kuma kunya yake ji ba iya tambaya ba zai iya zuwa ce a bani ba annabi yace duk wanda zai je yana roƙon kana ta ba ni ba ni ba ni ka bashi loma ɗaya loma biyu wannan ba miskini bane hadisin buhari hadisin muslim wala yas'alu an-nasa ilhafa miskini baya roƙon mutane roƙo na naci irin mutanen da kuna tare da su a masallaci amma wallahi suna cikin talauci malam daga suturar mutum zaga yana da bukata wani zai zai ce "Ah, to ai mutum baka san suwa suke da bukata ba ba malam ba ka zuwa jami'i ne a masallacin unguwarku wani sai dai ce ta to wani ba a zo aka ce ba ana da bukata ba yin shi ka je ka bayar a a haka annabi ya hana roƙo to ya za ka yi in ka zo masallaci ka zauna a nutsa ka duba kowa ka gan shi za ga wannan yana bukatar taimako wannan bai da bukatar taimako wani za ka ga wallahi malam rigar subhanallah za ka daɗe kana ganin sa da ita saboda bai da wata in ba shi ba ga gidan haya ga ƴaƴa ga talauci ga rashi ga bukata kuma kuna tare kun haɗa masallaci ɗaya kai ku kullum kana cikin ni'ima da wadata buhun shinkafa ɗaya ba za ka iya saya masa a wata maka bashi da haka irin ma- waɗannan masu kamewa ɗin la yas'aluna nasa ilhafan su ne miskinai su ne aka ce a taimaka musu kuma wato a basu ina fata ana fahimta da haka ya ku yanwa wannan aya tana karantar da mu waɗannan laduba masu kyau wanda ya kamata mu sifantu da su duk da cewa ta sauka ne akan banu isra'ila amma alhukumu a a hukunci ne mai faɗi kuma yallatacce وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا na kusa da kai danginka shi ma ka bashi hakkin sa da miskini shi ma ka bashi kada kuma kai almubazzaranci wanda Allah ya hana almubazzaranci innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura na'am
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم na'am ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون
Allah yake cewa wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum kaga a can yace wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila ya faɗi wanda ya ɗauki alƙawarin nasu ko to anan gurin kuma ba sai ya daɗa maimaita maka ba kai sai kawo zamiri wa iz akhadna mithaqakum suwa su bani isra'ila ne da ake ainihin wato magana a kansu la tasfikuna dima'akum ay la turikuna dima'akum la yasfiku ba'dukum dama ba'd kada ku rinka shekar da jinin ɗan uwanku kada sashin ku rinka kashe sashi kada sashin ku rinka tsaran sashi la tasfiku dima a gairikum fa tusfaka dima'akum wasu malaman suka ce ai ana nufin kada ku je ku zubar da jinin wasu kuma hakan ya sa a zo a zubar da naku jinin wala tukrijuna anfusakum min diyarikum kuma ku daina fitar da kawukanku da kanku da kanku daga gidajenku ai la yakhruju ba'dukum la yukhriju ba'dukum ba'dan min darihi kada wannan yazo kori wannan a gidan shi saboda ya fi shi karfi wannan ma yaje kori wannan a gidansa saboda ya fi shi karfi ko wannan ya kori wannan a garinsa saboda ya fi shi karfi da zalunci wasu malaman suka ce abin da ake nufi la tukriju anfusakum min diyarikum la tukrijuna anfusakum min diyarikum ay la tusiqu jiwara man jarakum fatulji'uhum ila al-khuruj bi su'i jiwarikum kada ku rinka ainihin wato munana zamantakewa na makotaka da makotanku wannan munana zamantakewa din ya sa dole makocinka ya ce ba zai iya zama da kai ba dole ya tashi ya bar gidan nan ya koma wata unguwa wannan shine abin da la tukhrijuna anfusakum min diyarikum take nufi thumma akarartum Allah ya dauki wannan alƙawari kuma bayan wadancan alƙawla din yayi wannan alƙawari da su sai suka tabbatar da wannan alƙawari ai thumma qabiltum shine thumma akarartum suka kuka tabbatar kuka kalba alƙawarin wa antum tashhadun gashi yau kuna gani ya ku taron yahudawa kalmar tashadun mana kuna gani da idan ku irin abin da ke faruwa na saba alkawarin Allah din tabaraka wa ta'ala sai kuma yace me ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا nan وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى وإن يأتوكم
already Allah ya rubuta musu summa antum haula sai ga ku ku yan waɗannan shine antum haula taqtuluna anfusakum kun dawo kuna kashe kanku da kanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuma kuna fitar da wasu daga cikin ku daga gidajensu تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان أو تقراء تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان كنا أينهم وتنونا مسكرفي دفيفيكم تهير سابا وألا والعدوان جزالنتي وإن يأتوكم أسارى idan suka zo muku wato bayi shine usara jam'i ne na asra tufadihum gashi kun yaƙi kun kashe kanku da kanku sai kuma ku zo kuna fansar su shine tufadihum daga alfida'u ne tufadihum kuna fansar su da kuɗin aljihunku wawa muharramun alaikum ikhrajuhum alhali kuma tun da da farko an aranta muku ku fitar da su daga gidajensu أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض yanzu za ku je kuna kafircewa kuna imani da wani bangare na littafi sannan kuma ku kafircewa wani bangare na littafi fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum babu wani sakamako ga wanda ya aikata haka a cikin illa khizyun face wato taɗewa da azaba da wulakanci shine khizi da nadama fil hayati dunya zai taɓe zai shiga azaba zai shiga kaskanci ai azabun wa hawan shine khizi fil hayati dunya a rayuwa ta duniya za a kakkashe ku kuma za a ribace ku ku zamanto ribantattun yaƙi sannan za a zo a kore ku kuma daga gidajen ku idan an zo an yi jihadi illa khizyun fil hayati dunya wa yawm al qiyamah yuradduna ila ashadd al azab Allah ce ranar tashi alkiyama kuma za a juyar da su zuwa ga azaba mai radadi zuwa ga azaba mafi tsanani ita ce azabar wuta wa man lahu bi ghafilin amma ta'malun lalle Allah ba rafkananne bane ba kuma gafalalle bane dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa a kira'ar ibn kasir da nafi da abubakar wama Allahu bi ghafilin amma yamalun a kira'ar baqun kuma wama Allahu bi ghafilin amma tamalun wal ma'ana wahid abinda ake nufi a nan gurin shine dan mu fahimci ayar dalla dalla ku ji abin da ya faru Allah madaukin sarki ya haramtawa yahudi a cikin attaura su zubar da jinin kansu da kansu haka ne kuma a nan ayar ma ai mun fada Allah ce kada ku kashe kanku ko sannan ya farlanta musu ribato ribatattun yaƙi idan aka kashe musu yan uwa ko aka je yaƙi to su je su fanso yan uwansu a madina akwai yahudawa akwai kuma mushrikai da haka sai suka rabu kashi biyu kabilun akwai banu kainuka su banu kainuka sai suka kulla kawance da alhazaj akwai banu naziru da kuma banu ƙuraiba su kuma suka kulla kawance da al'aus kuna ji ana cewa al'ausu wal khazraj ko yawa su banu a kainuka sai suka ɗauki wato alhazraj suka kulla ƙawance da su a cikinsu akwai yahudawa akwai kuma mushrikai za mu faɗi suwa yahudawa suwa mushrikan mana da kafiri da kafiri ne suka kulla ƙawance a tsakaninsu don su taimaki junansu ina fata ana fahimta kamar ka ce da arnan jos da arnan kaduna suka kulla kawance tsakaninsu su haɗa kai don su yaƙi musulmin kano ko su yaƙi musulmin maiduguri misali idan aka samu wato yaƙi tsakanin al'ausu da khazraj sai banu kainuka sai su tafi su je su taimaka wa al-khazraj su kuma banu nazir da banu ƙuraida sai su je su taimaka wa ausu kowa ya ɗauki side ɗinsa kenan suna taimakawa juna tunda ƙawance ne suka yi na na juna haka suka yi suka ta zubar da jinin junansu suka yi ta kashe junansu arna suka kashe arna amma a hannun su yahudawan akwai attaura a lokacin kuma sun san da dokar Allah tabaraka wa ta'ala a cikin attaura ta hannun su je su zubar da jinin junansu da junansu sun sa abin da ke kansu na laifi sun sa abin da ke kansu na kuskure to da al'ausu da al-khazraj waɗannan ba yahudawa bane mushrike ne kawai kun gane al'aus da al-khazraj waɗannan mushrike ne amma banu kainuka da banu nadir banu nadir da banu quraiza waɗannan kabilu ne na yahudawa a madina to su yahudawa kan ba suna da littafin da aka ce kada su je su zubar da jinin junansu ba kun ga yanzu banu kainuka ai sun ware kansu sun haɗa kai da wasu mushrikai su kuma banin nabiru da banu ƙuraiza su ma sun ware kansu sun cewa su ma yahudawa ne sai suka haɗa kansu da wasu mushrikan to idan an zo yaƙi waɗancan za su ɗan ausu sai su taimaka wa ƴan khazraj wanda suka haɗa ƙawance da aus sai su taimaka wa waɗanda suka haɗa ƙawance da ƴan khazraj kaga kenan za su da juna da juna kenan kun fahimci abin da ake nufi ko yawwa to su al-aus wal khazraj mushrikai ne kawai masu bautar gumaka ba su san wuta ba ba su san aljanna ba babu wanzu tashi alkiyama ba littafi a tattare da su babu halal babu haram a tattare da su idan aka yaƙi aka gwabza shikenan kuma sai a zo ana fansarar juna kuma sai ce a to ai dama an faɗa mana a taura idan mun yi faɗa an yi faɗa da mu mu je mu fanshi ƴan uwanmu shikenan sai wasu daga cikin suka ce to za mu yi aiki da wannan sai su banu kainuka sai suka je suka fanso wato bayansu kamar yadda a taura ta umarce su suka je suka fanso bayansu ko fanso yan uwansu yahudawa da aka kashe musu alhali yan uwansu yahudawa waɗancan banin nazir da banu quraiza da su aka taimaka aka kashe musu yan uwa sai su ɗauki kuɗin su su banu kainuka sai su kai wa banu nazir da banu quraiza su ce da Allah ku ba mu yan uwanmu an mamaki dan uwanka ya kashe ka kuma ka ɗauki kuɗi ka bashi kuma ya baka dan uwanka da ya rike a matsayin ribatattun yaƙi haka su ma ɗaya ɓangaren haka za su da banu nazir da banu quraiza sai su je su karɓo bayansu da suke hannun khazraj sannan su ba da ɗan abin da za su bayar to a nan gurin abin da nake so na kai ku gare shi kawai shi ne a taura ɗin nan ai ta hana su yaƙi ko ta hana su faɗa kuma sai ta umarce su da su tanshi kansu idan an yi faɗa ɗin ta hana su su yi faɗa da junansu لا تسفكون دماءكم ko wala tukhrijuna anfusakum kanku zubar da jinin kanku da kanku kuma kada ku kori kanku da kanku daga gidajenku
sannan kuma a tara ta umarce su yayin da aka je aka yi da su zargi yahudu cewa suna imani da wani bangare na littafi kuma suna kafirce wani bangare wannan fa ba su kaɗai ya shafa ba mu ma fa ya shafe mu kada mutum ya zo ya yi imani da wani abu na shari'a ya kuma butulce wa wani abu na shari'a ɗan fifty fifty kenan taɓa kiɗi taɓa karatu wata ran kuma a taɓe kiɗin gaba ɗaya babu fifty fifty a addini malam wai wasu yan raba kafa ne a yi rayuwar na sai da raba kafa to Allah kiyaye mu yanda ka jefa kafar ka gaba daya udkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwati shaytan haka Allah ce kuma yace ya ayyuhal ladina amanu kaga a ce masu imani ba za raba kafa ya أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان يا قوة عندك كي إيماني كلا غريكو ادخلوا في السلم كافة وش ده مسلم شيء كذا كده ku da ƙwarƙwatan kada mutum ya jefa kafa ɗaya a musulunci kafa ɗaya kuma ana buga duniya wala tattabi khutuwati shaytan raba kafa din shine khutuwati shaytan ai ba shaytan ne yake sa ka raba kafa ba yawa abin da ake son musulmi mun sha faɗa mala in gabar gabar in yamma yamma in kudu kudu in arewa arewa mana duk inda ka fuskanta kawai manufar ka a san daya mana kai dan sunna ne dan tsa duk inda a ganka an ga sunna mun ce ne rubuna a ahli sunna a muna da zuwa ne dan kan rubuna muna ga ya za a yi wai shi wanda zai ce shi ahli sunna bane ka faɗa karara kai ahli sunna ne dan bid'a ya zai tallata bid'a ta yayi kirari akan bid'arsa dan sunna da zai tashi yayi kirari akan sunnarsa ba mai ƙarya ya tashi yayi ƙarya mai gaskiya ya ji tsoron faɗin gaskiya me da haka da baya wala tazinu wala tahdanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin kar ku yi rauni kada ku yi bakin ciki kar ku da baya ku ƙara gaba gaba gaba dai ake so in dai har kun kasance ko mu'mine ne amma za ga mutum yana addini yau ka gan shi a gurin abin nan sunna gobe kuma ana taron bid'a ka gan shi na yau gana a'a to ai duk musulmi ne a'a an yarda musulmi musulmi ne amma ya kamata a san ka kai fi daya dan gaskiya ba za mu gane ba kai dan sunna ne ko dan bid'a ne ka zo taron sunna kuma an je maulidi kuma an ganka saboda yanzu a taron maulidi za a ga mutane wani za ga malami ne ma a makaranta ko malamin islamiyya ne amma wai shi wai wai saboda taqi ne wai an gayyace shi wai wai zai ji ko dan neman haɗin kai akwai waɗanda ana ganin su a gari cikin malamai ne ma ahlu sunna ne amma za ku gan su a taron maulidi kuma suna wa'azi kuma suna cin mutunci ahlu sunna wallahi tallahi waɗannan mutane wallahi wa ma hum bi ahli sunna ba ahli sunna ba ɗan raba kafa ne kawai sai ka ji dan bid'a yana zuwa na to ga ahli sunna na kuma taron su muka kaza kuma sun sun take mugu a'a sam sam ko ga mutum wai da suna ali suna ne ya zo gidan rediyo ana buga masa waya yana fatawa yana rusa duk abin da suna tafi ya rusa shi wannan ba ali suna bane dan bid'a ne tsantsa yawa wannan magana ce guda daya lafiyayya ba ka da bukatar kayi ne yawa amma za ga wasu subhanallah sai ga sun dauki sunna da wasa sun dauki sunna da wasa kamar sunna wani wani abu ne wanda yake mutum zai rinka sarrafa shi yanda ya ga dama yayi wancan yayi ya ga dama yayi wannan ya ga dama ya watsar da wannan a a ko musamman a harka ta aqida wallahi malam babu gudu babu ja da baya babu gudu ba ja da baya akan harka ta aqida ba a a san kuma lokaci yayi bane ya kamata ku fito musamman samari matasa ku yi addini ku tsaya ku yi addinin ku na gaskiya wallahi nake ga ma yanzu mutane kowa sunna yake nema matan aure a gida sai ka ji suna sunna sunna yaro karami sai ka ji yana sunna sunna sai kana nan kana raba raba ana barin kana raba kafa ka zo a yi tafiya da kai me a ciki me abun boyewa a sunna me abun tsoro a ciki karantawa ne za mu yi a cikin alkurani ko hadisi da jawabin malamai shi ne mu ne aiki da kamar yadda magabatan da suka yi aiki da shi ina fata ana fahimta shi na wata aka tambaye shi kafir dinar albani rahimahullahu ta'ala cewa wai mutum shi ba zai ce shi salafi bane wai ba zai ce shi dan salafiya bane ko ba zai ce shi ahlus sunna bane ba sai ce to wanda shi ba zai zo ya ce shi ahlus sunna bane ba to da Allah an tambaye shi kada ya ce shi musulmi ne eh ba da gaske yace in dai ba za ka iya ka ce kai salafi ne kai ahlus sunna bane salafi shine mai bin manhaji na salaf rayuwa irin ta manzon Allah da sabon manzon Allah ba raba kafa ba lalume lalume ba a aiki da abin da babu hujja a ciki wannan shine salafi tsantsa zai yi iya da Allah hore mai fattaqullaha mastata'tum ba mu ce mun kai sahabbai ba mu ce mun kai tabi'ai ba amma dai za mu yi iya kokarin mu mu ga mun aikata irin na sahabbai irin na tabi'ai to yayin ne da aka mishi shi da yake shi salafi bane ko ba yake shi sunna bane ne mal albani yace to shi kenan da Allah in an tambaye shi yau kar ya saki cewa shi musulmi ne sai ya shiru ya rufe bakinsa ko ya ci shiyar ne kawai sai ya huta ya samu nutsuwa ulaika allazina sharawu alhayata ad-dunya bil akhirah lallai waɗannan masu raba kafa din nan su aikata wani abu na umarnin Allah su saba wa wani dagangan su ne waɗanda suka sayi rayuwar duniya da lahira ma'ana suka ba da lahira suka sayi duniya shine isharau wasu suka ce istabdalu suka canja dan al-ishrau al-ishrau shine al-istibdal a yanzu yayin da na ɗauki kuɗi na naira ɗari biyar sai na bayar sai na ce da Allah na su a bani wannan littafin yayin da na ɗauka na baka kai kuma ka bani littafi ba mun yi canji ba to kuma amma a hausa ne yake cewa ba ni saye da sayarwa ba to al-istira'u al-istibdal ne an gane ko canji kenan ka bani wani abu in baka wani abu to wannan shine wato kamar sun ɗauki rayuwarsu ta lahira bargon lahira sai suka sai duniya da shi saboda neman duniya wala yukaffafu anhum al-azab Allah ce ba za a sauƙaƙa musu azaba ba wala hum yunsarun sannan kuma ba za a taimaka musu ba ranar tashi alƙiyama ai fala yumnauna min azabillahi azza wa jalla ba za a hana ai musu azaba ba ranar tashin alƙiyama sai ce ni
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل
na'am وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم na'am استكبرتم وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون
ولقد آتينا موسى الكتاب الله ce hakika mun bawa Musa littafi alkitab huna bi ma'ana at-taura jumlatan wahida an bawa annabi Musa at-taura a dunkule dan ita at-taura jumlatan wahidatan Allah ya saukar da ita amma alqur'ani Allah ya saukar da shi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tsakanin shekaru 23 amma ita at-taura jumlatan wahidatan Allah ya bashi ita shi yasa ma su yahudawa suke zargin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama laula unzila unzila alaihi alquran jumlatan wahida Allah ce kazalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila suka ce in dai har gaskiya ne Muhammad yake yi me yasa qur'anin ba a saukan masa da shi karo guda ɗaya ba ili sittin duk a bashi rana ɗaya kamar yadda aka saukan mana da at-taura jumla wa'ida sai Allah ce a mun yaka ne limin sabbita bihi fu'adak dan mu tabbatar da zuciyarka akan aiki da shi yau a baka kadan kai aiki da shi ka zuwa mutanen ka su yi aiki da shi gobe ma a bada kadan ai aiki da shi jibi ma a bada kadan ai aiki da shi a tsakanin shekaru 23 aka saukar da alqur'ani dan da Allah ya saukar da shi dare daya to ba za a yi aiki da shi lokaci guda ba fahimtar sa ma ba za a iya fahimtar sa karo ɗaya ba amma sai Allah ke bada hukuncin kadan kadan kadan kadan kadan har zuwa lokacin da ya kammala da ya kammala kuma sai aka haɗe shi sai ake karanta shi ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من باوى النبي موسى لتافي شيني التوراة وكفينا من بعده بالرسل سنة مكا بيبلو بايانسا بعينهم واتو أمان زمي كلمة التقفية قفينا دقا التقفية يعني التقفية أنا له واتو الاتباع والإرداف أبيب يد أبو kamar yadda Allah ce summa arsalna rusulana takara kamar yadda muka sanna muka turo manzannin mu takara ɗaya bayan ɗaya summa arsalna rusulana takara muka turo annaba mu ko da manzannin mu takara ana nufin ɗaya bayan ɗaya shine wa kaffaina min ba'dihi bir rusul muka biyo da wasu manzannin a bayan shi ga sunan wa atina isa ibn maryam al bayyinat muka bawa annabi musa a muka bawa annabi isa البينات البينات أنا نفهم الدلالات الواضحات وتدليلي نتيلي دلا دلا كما يدعى الله أزر تاشدا راية متتشي الله كما يأزر يحل تاشدا دا ya halice shi da da da uwa babu uba kaga wannan ayoyi ne sannan kuma yana warkar da makafi yana warkar da kutare sannan kuma yana ba da labari akan ilimin gaibu ilimin gaibun nan shine abincin da suka ɓoye suka ajiye wanda za su ci da wanda za su ci nan gaba wannan su ne addalalatul bayyinat shine yadda Allah ce wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi wa yakunu tayran bi idhnillah wa udri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idhnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadkhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la'ayatin lakum in kuntum mu'minin kaga wadannan sune ad-dalalatul bayyinat al-ayat din kuma da Allah maɗaukin sarki ya bawa annabi Musa kenan annabi Isa alaihi salatu wassalam wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus sannan kuma muka karfafa shi da jibrilu shine ruhul qudus a kira'ar ibn kathir da ruhul qudus quds da sukuni akan dal amma a wannan kira'ar za ku ga da ruhul qudus haka ne amma a kira'ar ibn kathir da ruhi al quds zuga ne guda biyu a larabci kamar ka ce ar-ru'b da ar-ru'b ar-ru'b da sukuni al-aini wal-ru'b da dhammi al-aini kun gane da haka duk dai ma'anar guda ɗaya ne al-quds ko al-qudus sun yi zaɓani a kan ruhul qudus ɗin ko suka ce wa yana nahu bi ruhul qudus ai muka ƙarfafa shi da busa masa rai ma'ana Allah madaukin sarki ya busa masa rai kamar Allah ya girmama shi ne takriman lahu ne wa tashrifan lahu kamar da ake cewa baitullah masajidullah gidajen Allah masajidullah masallatan Ubangiji ruhul qudus wannan ruh din mu muka tura masa wa al-quds huwa Allah al-quds bi ma'ana Allah haka wasu malaman suka faɗa amma da yawa dai sun ce abin da ake nufi da ruhul qudus ana nufin jibril alaihi salatu wassalam wasu kuma suka ce ai ana ana nufin jibrilu mai tsarki dan al-quds ana nufin abu mai tsarki jibrilu mai tsarki muka karfafa shi da jibrilu kamar da Allah faɗa kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi kamar da Allah faɗa din a wata aya to a nan gurin sai ce wa yannahu bi ruhul qudus sai muka taimake shi muka karfafa shi da malaika jibril haka kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum yanzu duk lokacin da annabi ya zo muku ko manzo ya zo muku bima la tahwa anfusukum da irin abin da rayukan ku ba ta so istakbartum sai ku rinka girman kai ku haka ɗabi'a ku take duk lokacin da aka turo muku wani annabi ya zo da abin da ba ta so ko abin da bai dace da son zuciyanku ba istakbartum sai ku rinka girman kai daga kibir ne istakbara yastakbiru istikbara fa fariqan kazzabtum kuka ƙaƙƙaryata wasu daga cikin annabawa wa fariƙan taqtulun wasu kuma kuka yi ta kashe su wasu annabawan kuka ƙaryata su irin su annabi Isa irin su annabi Muhammadu kuka ƙaƙƙaryata su har ma da irin su annabi Musa ɗan kirista ba su yarda da annabi Musa ba Yahudawa su kuma annabi Isa ƙarya ne ba babu wani annabi Isa ba sai da shi ba ka duba fa amma saboda zalunci na duniya wai yanzu wai da yahudu da nasara wai su za su haɗa kai wai su yaƙi su yaƙi musulmi duk inda aka samu musulmi a yaƙe shi yanzu jiya da muka je wa azumma guda da Usman bin Affan muka je Ibsunan local jama abin mamaki abin da ya faru yan uwa ba za ku da akan akwai wannan ba mala akwai maguzawa akan fiye da yadda kake tunani sai da muka yi kusan minti arba'in muna tafiya wallahi a cikin maguzawa ne da kiristoci gaba ɗaya irin wani gari wai si sitti akwai akwai gidan dogaye akwai gidan gidan gidan gafarma ne ko ina eh da da gidan gizo da gidan da gidan kogo gidajen waye ga sai wallahi wala wani sunan suka da ba ba ba ba ma a Najeriya bane ba da muka je malam duka mutanen da aka daddaka a cikin mu ma ko da aka daka duka wallahi je suke mana duka nake ga maka ana cewa qul la ilaha illallah malam suna falla danga da gwafa wani bawan Allah wani yaro yana cikin tafiya malam in jama'a suka same shi da ita shi suka rankwatsa masa aka duka sosai da akwai wanda aka musu da runduna gana wallahi muka dawo da su jiya muka ce Allahu akbar ga abin da ya faru ga manzon Allah a Taif mana a Kano kaga mai suke cewa kun makara mun ku daina zuwa gurin mu mun riga mun zama kirista mun karbi bishara ce dan ne za ku zo gurin mu malam mutumin kana magana yana cin gyaran ka Hausa muna nan mun zauna a nan mun daskare a nan muna cin dindino wani ya iya wani bai iya ba wani yana da ilimi wani bai da ilimi wani akwai aya wani akwai hadisi wani akwai kaza wani akwai kaza ga can maguzawa suna nan basu ma san meye musulunci ba babu shi wani da ina jin malam Muhammad wannan da cikin da muka fara zama da shi ya fi shekara 80 yana zaune mala a gindin bishiya muna magana ce kai ya zama da imani kai ya zama da imani nufin Allah nufin Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad rasulullah wai ma in gilanci yake yi yace ba dingire kuke so ne ba dingire kuke so ko dingire ko to za mu dingire nan gaba wai sallah dingire ne malam wannan mutum fa idan kana magana fa sai ya ci gyaran ka a wuta wallahi wani da ya zo ya haura mu da faɗa yana cin mutuncin mu yana zagi ni na ɗauka masa na muke da shi ashe ba ma guje ne tsantsa an je an gina musu coci coci an an kawo musu injinan duka an kawo musu magunguna an yi musu me an yi musu me duka kirista sun riga mu kuma da kirista ne suke zuwa suke ce musu duk musulmin da ya zo kai ku rufa shi da duka wallahi ji a gabana muna magana da wasu suna shan giya sun ta mutum arba'in suna shan giya muna zuwa wani tsoho tsoho tukuk wannan na tabbatar mutuwa ke jira alayi kai ya mutu cewa cewa kawo kaya a kawo kaya ka san mai kaya burkutu giya warin giya gurin wari mala a kano fa ba a inugu ba ba wani ta ba ana magana ana sha wai sai an maka izgilanci wallahi wani gari da muka je a gidan kogo da ake fada wato giyar da aka zo aka zuba ta a ƙwarya mala har wani tsito take tana bulli saboda ta gama haduwa diram diram suke shan giya mala saboda an kirista sun ce musu musulmi ba sa san giya da an zo sai a ce kawo kaya kawo kaya eh wani kuma sai ce za mu sha hatsi ba kuna cin hatsi ba su kuma za su sha hatsi yaya aka kuna cin hatsi kuna cin gero kuna cin dawa kuma ku hana su shan gero da dawa giya ce ta gero ta dawa eh sosai sosai sosai sosai ko ziyada yanzu wani abin da zai baka mamaki shine ka ga wannan da ke ganin kaya ga musu banza da duk inda kirista suke zuka kada da a cikin maguza wannan to sai su ɗebe yara yaran su samarin su sai su rinka tura su nasarawa su tura su kaduna manya manyan makarantu na coci coci sannan kuma suna gama a tura su nda a tura su recruitment na sojoji su suke wakiltar garukan su kuma jiyan faɗan da suka zo za su yi da mu ba dattijo guda ɗaya bai kawo mana farmaki wallahi yara ne samari matasa da baƙin gilas su suke zuwa biyu za a zuwa mana malam kuɗi muka ba su da kaya suka jefa mana kayan mu tafi da kayan ku bayan mun ga musu jawabi nace muna neman alfarma a gare ku ku taimaka mana dan Allah ga kaya mun kawo muku tsaraba dan mu yi zulunci da ku ku karba ba za mu karba ba ba za mu karba ba ku tafi da kayan ku duk almajiran da suke Kano ba ku ba su ba sai na nan sun yi kwari ba da haka wallahi akwai kalubale a gaban mun na biya muku da gaske magana cewa za a fitar da kudancin Kano din nan kowa da ake faɗa wallahi wannan magana gaskiya ne suna nan suna shiri saboda an ba su yanci an ba su dama malam ka san arnan nan da jib jib suke shiga jiba jibai katar katar ɗan taliya bolan shinkafa motoci da za su ɗauki bulo bulo na suminci ta je a gina musu coci wallahi kauyen da muka je aka ce ƙungiyar kan sai da suka yi sati a cikin wannan magudawan don me yasa ba za su ba su kiranta su kiristanci ba da ni da kai bayan wata wata muke tafiya ranar rabi kawai muke zuwa mu yi awa ɗin wawa biyu mu dawo haka wallahi akwai ƙalubale ni abin da nake faɗa na maimaitawa a Kano dai yau gashi a ce musulmi bai isa bai je wani guri yayi wa'azi ya ce la ilaha illallah a Kano ina Muhammadawa ina Muhammadawa masu halatta dinin Wahabiyawa kuna nan a gari kuna cewa ahli sunna dinin sai ya halatta wani an kashe malam Jafar ya ji yayi fati ya yi murna ya ji daɗi an kashe malam Jafar ya yi murna ya ji daɗi wallahi babban kalubale shine musamman ga shugabanni da malamai lalle malamai wallahi mu rage aiki mu rika fita a rage aiki ko wallahi abu da ku ta ka je wata kungiya ba ko a unguwa ku za ku yi shira ku tashi mota ku tafi sai da illar in kuka tafi kaɗan in kuka je wani gurin billahi lazim za ta halaka ku dan ko jiya nan cewa suke wallahi suka kama wani yaro suka ce wallahi sai mun kashe ka yaro a cikin mu suka zo suka daga adda adda suka daga suka za mu tsare ka kawayar ka yaro da ne zare yaro ya dauka ya bayar su biyar zuciyar musulunci ta kama shi ya kukan kura ya rugumi shi ne addar ya rugumi shi ya danne shi ya kwace addar sai ga shi ya baza su gaba daya ya baza su su su biyar din gaba daya suka jefar da wayar ya dauke ta wallahi jiya da ina ga muku wannan jiya din ne ya haka muna can dukan mutane akai sosai duka sosai aka lagasa mutane a Kano kuma to sai a shirya kuma ga ya kamata a yi da haka wallahi ya kamata mu tsaya lalle lalle mu yi addini nan da gaske in kowa haka wato wallahi mala akwai matsala fa fariqan kazzabtu an karyata wasu annabawa wa fariqan taqtuluna wasu an kashe tsoro ta annabi zakariya da annabi yahaya da annabi shaibu duk wannan yahudawa yayyanka suka yankan rago da sauran annabawa wa qalu na'am فقالوا قلوبنا غل na'am بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون bayan haka wa qalu qulubuna ghul su yahudawa suke cewa qulubuna ghul ai mu zukatan mu a rufe suke shine ghul ai alaiha gisha'un a lullube suke ba mu iya fahimtar duk abin da kuke faɗa muhammadu shine ma'anar ghul fala ta'i wala tafqahu ma naqul ma taqul ba ma haddacewa ba ma gane abin da kake faɗa ya muhammad daidai yake da faɗin Allah wa qalu fi qulubina akinna kalmar akinna ma'ana ajinke zukatan ajinke suke a rufe ba su fahimta kamar da yake cikin suratul fusilat wasu kuma malaman suka ce wa qalu qulubuna hum ai ana nufin qulubuna fi aw'iya ko qulub- qulubuna aw'iyatun likulli ilmin fala tahtaju ila ilmika zukatanmu kamar ragaya ne ko kamar madauki ne kamar kwano ne na daukar dukkan wani ilimi amma mu ba mu da bukatar ilimin ka kai Muhammadu shine qulubuna gul za mu iya karban kowane ilimi amma dan da ilimin Muhammadu bal la'anahumullah bi kufrihim Allah ce bari dai la'anahumullah Allah ya tsine musu albarka ai taradahumullah wa ab'adahum an kulli khair Allah ya tsine musu albarka kuma ya nisantar da su an kulli khair da dukkan wani alkhairi bi kufrihim saboda kafircewa Muhammadu da suka yi sallallahu alaihi wasallam fa qalilan ma yu'minun kadan ne daga cikin su suke yin imani kuma suke gaskata Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa hamdik shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an shin ya halatta a yi sallah a wurin da yake akwai hotuna kamar na malamai ko na wasu mutane ko yan tsalle ko na makamancin wannan bai halatta ba malamai sun haramta yin sallah ana fuskantar hoto kai sallah kana fuskantar hoto kamar kana fuskantar gunki ne da haka idan ka zo za ka yi sallah a wurin da yake akwai hoto sai ka kauce wa wurin shi yasa kuskure ne babba da wasu ke za suke rika hoton shehuna a cikin masallaci asalin shi ɗaukar hoton mun sha faɗa haramun ne kowaye ma a ɗauki hoton shi a je a liƙa haram ne da aka bata taso da mara a je a liƙa a ƙofar gida a je a liƙa a mota a je a liƙa a key holder a je a liƙa a yawon mu ba da kyau annabi ya hana da Allah ce duk gidan da yake akwai hoto a leƙi a cikin sa mala'iku hana za su ba to ka ga masallacin da ka sa hoton hoton mutane a cikin ko shi hana ko na abu shi ma babu mala'iku hana za su ba kaga akwai hadari kai sallah a cikin wannan masallacin ko karan ka riga kowa zuwa da asuba ka je kawo ka yage shi ka yi da'awa ka yi suna amma fa ka buya in ka kama ka kaga ya kuma daidai ba in ka yage shi shi ke mutane sun da hoton wani abu ne alfahari za ga mutum a kofar gidansa malam ya ga ya liƙa hoton wani wai wani kuma ba su maganin gadi wai mai gadi ne wai da sun gaishe da itace a hannunsa kuskure ne wannan wallahi ba wani abin da zai ba gadi shi in ya riga ya tafi Allah sa mu cika da imani wannan ma Allah yake cewa wai menene kaifiyar amfani da nasti na shari'a ya yake wannan magana ce mai faɗi an ce nastin shari'a ma'ana maganar shari'a alqur'ani hadisi ya yake aiki da alqur'ani da hadisi duk abin da aka faɗa ka zai ka aikata Allah ya ce aika za ka yi Allah ya ce kada aika za ka yi annabi ya ce aika za ka yi ya ce kada aikata kaza kada ka aikata ina fata ana fahimta saboda wasu na cewa wai ba yanda za a yi aiki da shari'a dai duka haka wasu ke faɗa kun ce kuna aiki da shari'a to wai sai aiki da shari'a wai ku za ku ce ko yan sunna wai sai aiki irin na annabi haka ake faɗa ba na ce ga annabi ya kaza sai wuce ce to to kai annabi ne ka je ki hujja ta shirme dan Allah to amma dai za ka koyi da shi ai ko ba ka bane ba za ka koyi da shi ai sabbai sun yi kaza ana so aikata kaza to kai sahabi ne kai gane da ta kai sahabi ne a ga wannan bude kofa ne tunda kai ba sahabi bane ba sai kai aikin sahabi ba tunda kai ba annabi bane ba sai kai aikin annabi ba to kaga wannan magana in za a sa ta a faifai a baje ta a mata lissafi dalla dalla sai ta fitar da mutum daga musulunci ko ba zama ne ba ba haka nan aiki da shari'a shine kai aiki da abin da shari'a ta zo da shi shari'a kuma ana samun ta ne daga alqur'ani da sunna sai kuma maganganun da suka dace da qur'ani da sunna magana ko tawaye in dai ta saba wa qur'ani kuma ta saba wa sunna to jefar da ita ake haka imam malik Allah masa rahama yake cewa kullum yu'khadhu min qawlihi wa yurad kowa da ka sani ana iya ɗauka daga cikin maganganunsa a yi aiki da shi kuma ana iya jefarwa ka ɗauki maganganun wannan ka yi aiki da shi a cikin maganganun su kuma ka jefar zai iya daidai zai iya kuskure yace illa sahiba hada al-qabr sai ya nuna kabarin manzo Allah sai ce ban da wannan a duk duniya manzo Allah ne kadai in ya faɗa za a bi shi makauniyar biyayya amma duk wani mutum da yake da suna na mutum ko wani aljani da yake da suna na aljani to kowa in ya faɗi magana sai an auna ta in ta dace da littafin Allah da sunnar annabi mala har abubakar har umar har usman in sun faɗi magana sai sahabbai sun yi musu goyon baya daga magana annabi abubakar din ma bai zai ma fara ba dan ya faɗa yake cewa wace sama ce za ta ɗauke za ta za ta min inuwa wace ƙasa ce za ta ɗauke ni idan na faɗa a cikin littafin Allah abinda ba da ilimi ya kai to yawanci idan ana da'awa ana cewa ahli sunna ana cewa abi abinda Allah ya ce abinda abinda annabi ya ce sai mutane suke cewa wai wai mutane suna yaudara kansu wa wa wai zai ita yi aikin shari'a akwai wani malami da ya tara dalibai a jami'a yana musu lacca wai yana cin mutuncin wani wai wai malamai ma malam Jafar ma yake zagi yake cin mutuncin sa wai ya ya daga wani mutum wai an ce wai wai wai wai ɗin tafsiri sai ce kai sai ya dariya wai yan dariya nan tare da mutunci tafsiri tafsiri ya kai ka in zaka san ma'anar abin da Allah ya faɗa yanzu a duniya akwai wanda ya isa cewa ya san abin da Allah yake nufi sai da Allah yake ce babu Allah ka dinga rudewa fa wai shi yanzu yana ganin wai yanzu alqur'ani kai ka isa ka ce ka san ma'anar magana Allah wai haka zauna wai kana fassara magana Allah da Allah wannan malai a za ka je baki malami ne a jami'a malam malami ne lattara a jami'a babba yana karantar da dalibai kuma malamin addini ba lattara addini waye waye san waye waye san isan isan isan isan tafiye san magana Allah da wani ya zo ya shi ya mufassir yace kuna bata kan ku lokaci ne to Allah kiyaye mu ka san an ce malamai suka ce wal jamilu sununi wai ita kanta hauka ma fanni fanni wani haukar tasa tsinke yake ɗauka ɗan tsinke zai ɗauka kakkakkak wani kuma haukar tasa har kafin yana ci to kaga kulun ne kala kala ne ko ina fata ana fahimta wannan ba Allah yake cewa bala ya halatta idan na zo addu'an nan kamar ce rabbir hamhuma kama rabbayana sigara ko rabbir hamhuma kama rabbayana eh haka ne haka kamata kace dan kai ka rubuta Allahumma hamhuma kama rabbayana sagira a jiki kama rabbayana sigara tunda sabilan ya yi mutane amma sigara ta ga jam'i ne yace ba shi na mai da shi jam'i ya halatta in kwarai da gaske kamar da ka karanta a cikin sallah sai ka mai da shi Allahumma arhamhuma kama rabbayana sigara wannan ba ne yayi daidai tunda an hana karanta alqur'ani a cikin sujada an hana karanta qur'ani a cikin rukuni inni inni nuhitu an aqra alqur'ana sajidan aw raki'a ko sajidan wa raki'a an hana ni karanta alqur'ani a sujada kuma an hana ni karanta alqur'ani ko ina ruku'i da haka ba laifi bane kamar yanzu misalin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana kaga wannan aya ce a cikin alqur'ani to tunda an hana karatun alqur'ani cikin sujjada ko ruku ce ya zaka ka kamar ita ba aya ba sai ka ce allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kaga wannan da ka sa allahumma ka ka kashe shi bai zama aya ba to haka ake duk wata addu'a da zuwa cikin alqur'ani idan aya ta zo da addu'a cikin alqur'ani to inda allahumma ta zo sai ka canja ta zama rabbana in kuma rabbana ne ka mai da ita allahumma dan ka samu albarkacin wannan addu'a din wannan ba yawa Allah suka cewa malam idan mace ta mutu wajen naƙuda ta haihuwa an ce yana cikin mutuwa ta shahada ga mata da suka mutu wajen ƙoƙarin haihuwa to yake take ta yi karuwanci ba ko ta yi zina ta je ta yi zina tana naƙuda a har ta haifi a wannan ɗa ta mutu a wannan ita ma ta yi shahada gaskiya ban sani ba insha Allah. amma ga tambaya na na ajiye ta nima zan je in ƙara bincika a gaban Allah sai da in ban manta ba ni sati zan zo miki da an ka tambaye saboda akwai shi ba ko ba ka bane ta tsara rayuwarta tana wannan eh ba zai hana ba rahmar Allah da yawa tunda ba shirka bane ko ba ka bane ba yawa malam na kasance ina da dangi a wajen mahaifi amma saboda akwai wani saɓani a tsakanin su da mahaifiyarmu ba ta barin mu kai musu ziyara to malam yaya zan yi wannan kamar ko mace ce ko namiji ne ne ke suke rubutuwa cewa mutum yana da dangi a wajen mahaifin shi amma shi mahaifin ba sa shiri da mahaifiyarta su kasa ana iya samu wannan Allah kiyaye da mahaifinka da mahaifiyarka ga ba mu zaman lafiya ba zaman lafiya da ka je ka taimaka mahaifiyarka sai ba mahaifinka ya buɗe ma ita yace bai yarda da wannan ba ba ruwanka da ita ba ta da kirki to shi ya tattauna kai kuma mahaifiyarka ce sai fa ka cikin rubi to wannan tana nuna cewa mahaifin yana hana su su je su gaida ƴan uwansu na dangin mahaifiya saboda rikicin da ke tsakaninsa da ita mahaifiyar yaya za ta yi shawarar zan baki inda wanda za ki ki fahimtar da mahaifin ya gane wannan ɗan kuskure ne to sai a yi masa ta hanyar hikima bil hikima ce wal mau'iza ta hasana in kuma za a yi ba ki rinka zuwa koyo ya halatta idan kin fita wata rana ki zaga ki je ki kai ziyara wa ɗan uwan mahaifiyarki kar ki bari ki kashe zamunci ina fata ana fahimta yawa kada ki bari ki kasa zumunci akwai wanda ya yi mun tambaya ko a kan Allah mai suna ba a bari in taimaki mafiyata sai ya tsira da ni kuma Allah mun arziki kuma ina da komai da komai amma ya ce san da yadda ba yace in na dauki kowane kai mata ne mata hidima zai tsina mu albarka kai ka ji wannan bukin ya za ka yi a ya za ka kuwa wannan magana ta faɗi ne ta faɗa inda za ta iya ka ci komai da wani ba za ta ce ta ake nan inda za ta to ai ba da haƙƙi ko ba ka bane ba ba da haƙƙi mutum ma yake su ko kafira ne zai je ta miji ta wannan rikicin ka tsakanin ka da ita wani abu ne daban amma ka shiga tsakanina da ita kuma wannan kuma wani abu ne daban lalle mutum ya tsaya ga mahaifiyarsa tambaya ta ƙarshe wani yana cewa malam na ji wasu bayan Allah suna kiran kansu ahlus sunna idan an taba su sai su rinka cewa ai abin da aka yi a gaban annabi su ma suka yi a abin da aka yi a gaban annabi ya yi shiru da ce ko shi ma suna ne yake to a kawo masa hadisin da yake dan izala shi ahlus sunna ne a ba shi hadisi su kuma sauran al'umma annabi su kuma ahlu waye su yan izala sun ce yan shirife yan gafara ne kamar da yau ta gasa nan a ƙarƙashin takardar ta mai congratulations ta Qur'ani graduation kun ji tambayar ta to magana wannan bai kamar tambayar da bai ƙware wajen gudu tambaya ba amma dai mun fahimci abin da yake so ce wasu suna cewa kansu ahal suna ne sannan kuma sun ce da wasu ba ahal suna ba ne ba to shi yake so nuna ma ai abin da aka yi a gaban manzon Allah ma bai ce ko da shi ma suna ne kai akwai wanda yake cewa wa duk wanda ya aure na ahli sunna ne annabi ya ce annikahu sunnati ko kamar rajul an sunnati bane da minni aure sunna ta ce duk wanda ya kyamace sunna ta baya tare da ni kaga kenan wanda ya aure yana ne shi ma dan sunna ne da haka magana ku zo ku ce ku ne ahlus sunna ku ne ahlus sunna dan mutum ya aikata bid'a ku ce shi ne dan bid'a ku ku ne dan sunna to duk ma'auratan duniya ma ahlus sunna ne ga zo na dan tabar magana ne to magana ta farko kenan magana ta biyu kuma an ce shirka dan damfara ne to nan su waye ahlus sunna ko mun faɗa ahlus sunna su ne waɗanda suka ce sun sanya tabaransu na hangen nesa suna leƙo ne annabi yake me annabi ya aikata a cikin dukkan komai gaba da iya halin su iya kokarin su za su yi kokarin su dabbaka sunna manzo Allah cikin suturar su cikin cin abincin su cikin maganar su aqidar su sulukin su duk abin da za su yi za su yi wani aikata irin aikin annabi su ne ahlus sunna wannan suna faɗi a baka fa ba shi ke ne da mutum shi ahlus sunna ba aiki shi ke tabbatar da mutum ahlus sunna kowa ba yanzu a duniya zai iya cewa shi ahlus sunna ne tun shi mabiyin annabi ne a baki amma duk wata da'awa in babu hujjar da ta bayyana ta yi cewa mutum yana kan wannan abin ba ya nuna cewa shi ahlus sunna ne ko ahlus sunna ne ma da ya ce mu sunna ne wurin sunna ne amma duk inda sunna ta zo ya karya ta duk inda sunna ta zo ya ki aiki da ita wannan ba ya nuna cewa shi ahlus sunna ne a yana da sha'awar sunna kun fahimce ni to dan me yasa aka ce ahlus sunnati ahlul bid'ati abu ɗaya da ai sunna ba ta gamuwa da bid'a bid'a ba ta gamuwa da sunna duk inda sunna ta zo to tana koran bid'a inda sunna gaskiya ce yasa duk inda dan bid'a ya ga dan sunna dole gaban sai fadi saboda ya zame taka masa birki ina fata ana fahimta shi kuma dan sunna duk inda ya ga dan bid'a zai ji baya son sa saboda me saboda yana aikata bid'a saboda yawan manzo Allah kishiya inji Imam Malik man ibtada bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan qad khana risala duk wanda ya kirkire ta bid'a ya to ya riya cewa manzon Allah ya ha'inci Allah ne ku fahimci maganar da kyau haka Imam Malik ya fara tunda ana cewa ai malikanci ko haka Imam Malik ya fara to ne bid'a duk abin da manzon Allah bai yi ba shine bid'a duk wanda yake yi manzon Allah kishiya ko ba al-sunna bane ko da ko yayi aure ina fata ka fahimta yin aure yin aure ba shi to an rawa da sai aure ba dan kafiri in ya aure shi ya fi tsare da sunna ha wannan ba shi bane ba ya kamata ku fahimta yin aikin da i'tiqadi kowa ya nisantar da kansa da aikata abin da annabi bai ba yanzu ne yasa ake samun rigima ta tsakanin ahlus sunna da ahlul bid'ah cewa muka yi duk wanda ya aikata abin da manzo Allah bai aikata ba shine ya aikata bid'a yayi kirari akan ta yayi da'awa akan ta ya zama kan biya yanzu ka misalin bautar kabari da ake kafin wannan bid'a ne shirka ne kowa ya sani su kansu masu bautar kabarin ba su isa su fito suke manzo Allah ya ji ya tsuri na gindin wani kabari ba ko sabon annabi wani ya ji ya rungume kabarin manzo Allah yana kuka yana cewa ka bani ka bani ka bani ba ko cikin tabi'ai wani ya ji ya rungume kabarin wani ya ji yana masanci ko a ce an zo shekara shekara ana biki ana bautar kabarin manzo Allah da sabbai ba ga bikiya ba ba ga sauran wurare da kabarukan sabbai ke ba an taba samu ana biki duk shekara ana zuwa ana gaishe su ana tattakawa ana kida ana kada ganga dan Allah wannan addini ne to kaga wanda wannan ya zama dan gida saboda ya kawo annabi kishiya kuma wanda Allah ya faɗa kafin ya bar duniya da ɗan mintuna cewa ya la'anatullahi la'anatullahi ala yahudi wan nasara Allah ka tsinye wa yahudi da nasara saboda ne ittakhadhu umur anbiya'ihim masajida sun yi kabarin kan annabawan su zaman to masallatai a wata riwaya wa sanihihim da salihan bayan su sun da su masallatai dan Allah ɗan bid'a ba sa gina masallatai a kaburuka hannu juma suke yi ko ba ka bane an masallaci juma suke yi haramun ne annabi ya ce haramun ne gina kabari a masallaci wallahi in ya tabbata cewa guri makabarta ce ana binne mutane aka yi kabari aka yi wallahi haram haram haram haramun ne a sallah ko bi a tona kabarukan gabaki daya a kawo gireda ta kwashe gurin a kai wata makabarta abin da a ce jama'a kun ga an ɗebe dawo kenan sai a zo a gina masallaci ko kuwa a rushe masallacin daman dan me yasa ake ki kabari a masallaci daman dan ɗayan biyu ko dai a nemo wa masallacin albarkar kaburrukan ko kuma a nemo wa kaburrukan albarkar masallacin wanda galibin kuma na farkon shi ne ake ana nemo wa masallacin albarkar kaburrukan a rasa duk inda za a zo a yi sallah sai a je a gina ka ta fara masallacin yawa cikin magabanta annabi ya faɗa la tusallu ila al-qubur kar ku yi sallah kuna fuskantar kabari fuskanta ma ballan ka zo ku sallah ciki haramun ne wannan kaga wannan bid'a ne da zikirai da mutane suke ta yi kala kala wannan wannan wani a bashi zikiri dubu wani a bashi miliyan kaza wani a bashi sallah kaza wani a bashi wuri kaza wani a bashi kaza har waɗannan duka annabi ya yi ba idan wani ya ce annabi ya yi kike mutum kawo mana buhari ya kawo mana muslim ya kawo abu dawud me na faɗa me na jayayya me na rikici me na zambo me na cin mutunci tunda ba za ka iya karewa bid'ar ka ba ka rufe bakin ka sai ka bar sunna ka zo ta rawa ta kirari da kun gane bambanci tsakanin sunna da bid'a ko yawa ita bid'a ɗaya ita bid'a ba ta da makaranta ɗaya ne ta ake duk abin da ya dace shi ne yanzu misali irin wannan adada ake azani taro in ma za a rufe a karan kwallon da Allah cika mana kullu wallahu kafa uku ga walidanmu kullu wallahu kafa uku ga walidanmu ya latifu sha uku sai shi ma kun tafi rufe ba sai ce a karan kwallon ɗin cika mana da addu'a sai ce ya kafi ya mu'afi sha tara a karanta tabayyada tabayyada magana ko na ba cikin alkurani tabayyada akwai shi to kaga wani abu da bai kira a karanta bayyada kafa bakwai kai ba da ɗauki gama da yanzu shi kuma yi ne sai goma ta riya ce jama'a ta riya bakin salihi na to kaga yanzu irin wannan abuwa wani ya sa wannan yake bakin salihi ba wani yake kwaya uku wani yake kwaya bakwai wani kuma idan ya zo sai ce ayi la ilaha illa hu la ilaha illa hu kafa dai dai Allah ya rike dai dai kaga ba ta da ka'ida to wani kuma idan ya zo sai ya taro ta ya ce a yi istighfari istighfari guda hamsin da uku to waɗancan lafizan da adadin aina ka samu su ne da ka da ka da ka ake yi wani ma idan an zo sai a ce jama'a karanta bace da duk za a karanta tabbat ya da abi lahab wa tabba ma gana anu ma ni wa ma ka kaba wa wa wa wa sai an zo wannan fi jida a wajen ƙarshen tabbat ya da ina menene ma ƙarshen ha fi jida ha hablum min masabir rizqun min rizqin abu yawanci kuma nan ana so a kife wani kenan yanzu wannan idan an tambaye ka dan Allah ya sha annabi ya tara sabo yake su wannan ya yake ai su matsalar su matsalar yan bid'a kawai malami zai zai zai zana ya faɗa abin da ya ga dama yanzu ya kamata ku san kowa da muke karatu da ku anan in dai za ku yi min adalci sai na yawa mu kai mu gama karatu sai shi da Allah yau dai abin nan za mu rufe da addu'a shi da Allah malam shi ka mana da fatiha da salatul fatiha Allah kiyaye wannan masallacin da babu shi babu salatul fati an kiyama ba za a yi salatul fati ba anan da yin Allah har Allah ta shi alkiyama ba salatul fati a nan ko da kuskure wani malami ya zo karanta ta da kuskure ta an gyara ba to misali in zo ne wannan ina jin insha Allah kafin tashi wani zuciya kan kula da Allah ya yadu ko ya gama ne to su a gurin yan bid'a duk wanda ya zo ya ce wa malamin sa ya yadu to ni albarka ba to kun ga bambancin suna da bid'a kenan kun fahimta maganar sharife kuma yan damfara ne nan ku shakka babu yan damfara ne damfara ce tabbas damfara ne musamman ga rufan garin nan yanzu mutum mutum ya ce sharifi da shi ko ba kuma ya fi shi dangin annabi ne ko ko mun sani cewa dangin annabi jinin annabi baya cin sadaka amma mutum ko je kofar shagon kai na zare ma ido sai ana ce daddabi kan rasulu daddabi kan rasulu ma'ana daddabi kan annabi sai ya ce ka bani dan kakana har wani tsoron da kai mai ka ba shi dan kakansa to sai mu ka ce shi kakanka baya cin sadaka dan gidanku in dai za ka bi kakanka ne da gaskiya za a san sadaka kuma wani sharifai wuta za ta kama su wanda tun da mana wallahi duk shi yadda da yake ganin cewa shi ne yake wuta ba za ta kama shi ba a kawo mana shi gadan tsaya eh mun ba ne da jihadar kadai kifaya